بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق بدره وبداره العظيم اللهم أعلمنا من شر أعدائك وكيد الخالدين ومكر الماكرين وجور الظالمين وأسر الهابدين والباقي المنافقين وشر الأشرار وأعتد المعتدين وتمثل أعداء رحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
وذكر عن إبراهيم بن أدهم
al'umma annabi Muhammad na cikin magana kan magana aljanna da kuma nimomin da Allah ya tanada a wannan gida na aljanna da kuma yan aljanna din Allah ya ba mu wannan gida آمين Allah ya sa muna cikin masu shiga da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam
نعم وذكر عن إبراهيم بن أدهم
jama'a da mutum Ƙararru nan ba kuma daga Ibrahim ɗan Aryama, wani wani yin Allah ya
رحمه Kuma الله da ne wanda yake mai gudun duniya, نعم shi Ibrahim ɗan Aryama.
نعم Na,
رحمه الله in تعالى Allah ta'ala su tabbata a gare shi.
أنه أراد أن يدخل الحمام Shi Ibrahim ɗan Aryama wata rana ya zo yana so ya shiga bayan gida irin ba haya da ake na garin nan. Allah, a zai zai manyan gari. Allah. Manyan-manyan garuruwa.
آه.
ba a samu an gina ba haya na da wuri آه.
wurin wanka da wurin kewaye ba a yi Na mako.
a wani mako ya zo zai shiga wannan gidan ba haya din ne
فمنعه صاحب الحمام sai ne kula da shi gidan ba haya din sai ya hana ibrahim nan adama ya ce ba zai shiga ba وقال ya ce da shi لا تدخلوا إلا بالأجرة ba za ka shiga ba sai ka biya kuɗi ba da shi kuɗi ba yawa za ka yi wanka ne kaɗan kuɗin shi daban idan mutum zai yi haka ba ba haya ne shi ba kuɗin shi daban haka ne ba haka ne shi kuma gauri ne shi ba kuɗin shi daban نعم sai shi ne kula da wannan gidan ba haya kan sai ce wa shi wannan babban malami ibrahim ɗan al'amara ba za ka shiga ba sai ka ba da kuɗi da kuma
نعم فبكى إبراهيم Ibrahim kan hada kawai da Muhammad da ya ji haka sai ya fashe da kuka.
وقال Sai ya fashe da kuka sai ya ce,
اللهم
"Je kawai ba." An bayan da kuma? Ibrahim da fashe da kuka نعم sai ya ce, وقال sai ya ce cikin ruwan Allah da ama اللهم ya ubangiji لا يؤذن لي أن أدخل بيت الشياطين مجانا yanzu ga shi na zo zan shiga ba haya amma an kira min izini in shiga gidan shi da rubuta an ce ba zan shiga ba sai na biya kuɗi نعم. فكيف لي بدخول بيت النبيين والصديقين مجانا to yaya zan samu dama a ce su gidan annabawa da sulhikai kyauta jama'a kuka ji a duhu نعم.
ya zo da shi na ba haya ne aka ce ba za ba zai shiga wata yanzu a kudu shi ne shi a wurin sai mai da abin wa'azi ya ce bai rura gidan shekaru gidan najasa gidan tsazanta an ce ba zai shiga wata yana biya kuɗi to ina kuma gidan annabawa gidan su shiga shi ne a jannar gidan yaya zan shiga wannan gidan kyauta haka ba zai yi ba idan tsoron ta ba za ka kawo sai ka biya kuɗi to ta ina ne mutum zai shiga aljanna kyauta kawai ba tare da ya yi aiki ba haka ba zai yi ba amma wannan wa'azi ne a wurin wa'azi ne kaga yanzu ka yi ba ana kallon kwallo ba ko ba kallon kwallo ba ko gidan kallon kwallo ba ana shiga kyauta nawa ke biya eh saba'in ya wuce haka ba na samari kaji wani da wuce samari ne ko yanzu da yadda haka yanzu za ka shiga akwai girma ko sai ce kuɗi sai ka biya sannan ka shiga to haka kawai mutum sai ya ji addini ya ki sallah ya ki azumi yanzu haka azumin nan wallahi akwai wanda ba sa yi ko da ba sa yi wai ka kuma da kike ga yana nuna ba ko ba ja ga ba ba ni za a yi ka samu a nan ba tare da kayan aiki ba
وذكر أن في بئر ما أنزل الله تعالى an ambato cewa cikin bangaren abin da aka saukar على بعض annabawa أنبيائه wani daga cikin annabawa da Allah ya saukar musu عليهم الصلاة والسلام يا ابن آدم a cikin Allah ya ce ya kai dan adam تشتري النار بثمن غال kana sayan wuta kana sayan wuta da kuɗi mai tsada نعم da kullum sai masa ya wuta kullum ba wuta wannan ba wutan lahira sun zai sayo su zai ɗauki kuɗin su tsada ya je ya sayo wuta haka ne ko zai biya wani ولا تشتري الجنة بثمن رهيب amma ba ka sayan aljanna da kuɗi mai sauki yanzu ga aljanna ba wani tsada duk aikin aljanna ba wani tsada a ciki نعم yanzu misali masallacin sauran ka shiga Allah akwai da cewa ta kariya eh yanzu makarantar a lokacin da ake karantar da yara ana biya ne ba a biyan kokoro damu damu ranar laraba ne a ce a kakuɗin laraba naira hamsin wannan ma wasu ba sa biya kuma nan amma rana yanzu makarantar boko na wuce wuta lozini ma ba ba ba ba ba lozini na wuce wuta dubu uku da ɗari biyar dubu hudu dubu biyar dubu shida akwai na dubu goma sha ma ba wata uku kuma baka biya ba gora ka zo kana ba da hakuri wani wurin ma za ka biya kuɗin ba za ka biya a makarantar ba sai dai a baka namba account ka je ka biya a banki a baka tela ka kawo musu shi kuma za ka transfer ne in ka yi sai sun ga alat alat sannan kuma wai ba za su faɗa hannun ka ba amma karatu ba ne ba na kuke biya ba kuma kuma lalabin iyayen na biyan kuɗi eh babu duk wani abu na na sayan aljanna wannan mutum zai samu gidan rahama baka samu waya biya amma ga shi kayan kayan wuta kullum saya muke yi kullum muna sayan wuta da tsada amma aljanna ga shi cikin sauki amma ba ma saya
نعم والتفسير ذلك وفضل وانا مغنى أن الفاسق في رسول فاتحي لو أراد أن يستطيع ضيافتك idan ya yi nufi yana so ya shirya ga wato ya shirya biki لتسرعك ake shirya wato gara ina so ya gai su ɗan uwansa fasilai ina so ya shirya biki za a yi holi za za a yi sun holi yaro za a holi za a sayi giyoyi ba giya ne ba giyoyi za a je a sayo kayayyakin maye za za a yi ɗinke-ɗinke matan su sa kayan banza kuma nan irin bikin da ake yi na aure din nan irin na yayin masu hali da masu mace da Allah ya fiye gani kaga ana biki kamar ba bikin musulmi ba za a ɗaura aure komai ga wali ga wakili ga limamai ko ga jama'a kun ce da mun ce da za a yi kaza amma idan aka tashi daga ɗaura aure kaga abin da muke yi yanzu musulmi yanzu irin sharholiya da bakanan da ake yi a aure in ka zai bikin mata wasu 'ya'yan manya ka ga abin da ake yi kare ba zai taɓa ana kasa kuɗi wannan sama da miliyan goma wannan sama da miliyan goma za a tara mata fasu gani a tara kumari fasu gani a tara mutanen banza ne za a kawo jiya abubuwan shaye na maye da kuma abubuwa na sabon Allah za a kawo abu a tara abu a kasa kuɗi mai yawa
Ramu kalla ba wannan muka fada nan wannan ba mu ba ba na dan zabe ka ba ga yi ganin
ba ga yi ba ga yi ka yi ba kana gani ba in ka in ka ka dole da dan zabe ka dan zabe ka da jiwa na
فربما يمكن فيها من أتى أولياء da yawa mutum ya kan kuɗi kuɗi dinari ɗari ko dinari ɗari biyu ma na a yanzu نعم idan mutum zai irin wannan bikin a lalace bikin yan siyasa manya-manyan mutanen wurin nan ko manya-manyan masu hali masu manyan kamfanoni sun za su aure da yayan su na wasu ne kake ba da ba na eh akwai auren da aka yi kwanan nan ko kwanan da aka yi auren su wanda ya je wurin an ba su waya wayar nan kowane ɗaya dubu ɗari bakwai ne wani ke gaya mai kudu an raba wannan waya dubu uku dubu ɗari bakwai bakwai dubu ɗari bakwai ko dubu kuma da angon da matan suka shigo fili suka zauna suna rawa aka zauna muku manne saboda yawan kuɗin da aka manna da ƙafa ƙafa aka aka fara kuɗin kuɗin ba zai faru ba daloli ake ake manna musu ba magana naira dala kowane dala dala ɗari ina bakin dubu abin ina bakin dubu hamsin da wani abu ne da haka aka rinda zubawa haka aka rinda zubawa dala wannan kuɗin in za a ɗauka a je a gina masallaci dala nawa za a yi in za a gina makarantu nawa za a yi in za a gina rijiyoyin burtsatse wa talakawa su samu ruwan sha nawa za a yi in ka je wani wuri inda dabbobi suke shan ruwa mutane a wurin suke shan ruwa da haka za a ga an zo biki za a kashe kuɗi mai yawa ta hanyar maza kaga ana saye wuta da ne da kuɗi mai tsada
ويحفظ ذلك عليه ذلك amma bai jin nauyin komai ina jin kamar zai kasa komai bai yana jin daɗi ba an kuma zan zama cikin mu ko talakawa yanzu da Allah bikin da ake yi a ɗauko mai DJ ko nawa ke kashewa bayan an ɗauko mai DJ kuma akwai wasu biki da suke yi ba ce akwai akwai akwai abin nan eh, zukun je ko akwai bare bari je kano je ko akwai fulani je akwai zubawa je akwai zukun je har da akwai yawa je ko kuma na ga shi nan da kowane kabila sai ga an yi shigan banza kaga yara sun sa kaya kana kallon ga fatin sun jikin su sun yi shigan banza wasu ma har da wannan sai suka hago ƴaƴan musulmi ne kaga da kudin mu muna sayan wuta da kudin mu kuma wai kai wani ce wai ai ai rana ɗaya ne kawai a'a da Allah ina ce an da ɗaya gaba mutum a cikin rijiya wato a yi rana ɗaya ne bayan biki ne kamar gidan mutuwa za ki mutu mai ana kama bane za ki mutu kuma yi ma mutuwa ne mutu mai ma na mutu mutuwa kuma mutu mutuwa jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah wallahi tallahi duk abin da kake yi ko kike yi a ringa tuna kabari ran da sai ga Fatima irin wannan Allah kowa dai ya san wai sai da Fatima ko sai da ma yar waye ba ji yar waye jama'a yar manzon Allah yar gudan zuciyarsa tsokan jikinsa ya ce Fatima ta mu'azzin jini ita kada ya bari a duniya ita ma tsakanin da ke wata shi ne ran da Allah ya kira ta mutane guda uku suka ɗauko wato makaranta akwai mijinta sai ji ali akwai yayanta guda biyu hasan da husaini akwai almuzar da gafari aka zo aka ajiye gawan a bakin ɗaurin aka cikin gawan za a ajiye ta a kabira sai abu zarra ya ce ya ce kabari wannan fa'ir annabi muhammadu ne matar sayyidi ali kuma jatuman jikokin manzon allah hasan da husaini ina faɗin wannan magana sai ji murya daga cikin kabarin daga cikin kabarin ba sai ce masa ma ana baitun nasabi wal hasab ni ba gidan dangantaka ba ne ko kuma gidan daraja ko gidan dan wane ba ne wani dan wane ne ko dan wane ne saboda da kuma wannan ba ne wa inna ma ana baitul amal salih ni gidan aiki aiki ne nake ku fala yanzu ni illa man kasura khayru wa kalima qanahu wa kalisa amaluhu ita ni ba ne samun tsira daga gida da tsira in ji kabari ina faɗawa abu zarri sahabin manzon Allah ba ne samun kuɗa daga daga tsira sai wanda ya zama to alherinsa ya yawaita ba na aikin kirki sannan kuma zuciyarsa ya kuɗa daga barin sabon Allah sannan kuma aikin da ya yi kuma ya yi saboda Allah na da kuma da kudada jama'a idan sai da fatima an faɗi wannan akan dan Allah ina kuma mu ina mu mara wasiba ya da yau muna cikin bala'i ba muka ba muka zai bala'i da kanmu ba duk abin da yake damun mu nan billahi allazi la ilaha illa huwa inna la la yughayyiru ma biqawlin hatta yughayyiru ma bi anfusihim abin da muke tukawa da muke goba aure da ta mu ta so mu amfi aure ana kira injiniya kuma injiniya za a kira a zo a yi injiniya ƙofar gidan angon ko ana injiniya za ga an zo da auriya ko ana yi goma da in an gama a yi wa iyaye addu'a amma auren addu'a shi za ka samu yayin kirki na hidima na kirki ko wala ko yanzu ba a yi in an tashi auren ya za a yi sa aikata mata Allah ka ce kar mu yi ga su muna yi kar mu yi ga su muna yi kuma maza muna kallo wani ma wace ce wai wato wace a nan mata yaya zan yi za ka inda za ka yi ai za ka inda za ka yi ana ne kawai ai ai Allah ce ya yi wanda zai da amanu ku an fasa ku a kan ya ce wa ahalikum ba Allah ya baka ya baka aiki ya baka roka iza duk bala'in da muke gani ne yake yake kira na wannan wallahi wallahi aiki da an yi kuka kawa ne yau mun ce ya'yan mu za su yi kuka ba yau mun ce ba man fa'ala ma sha a rakiya mata duk wanda yake abin da ya ga dama zai yi ko kuma zai haɗu da abin da zai nuna na ne ga shi muna abuwa da shi yau mun ce yaya mun zama agwagwa tafiya agwagwa da yayanta dama annabi ya ce ƙarshen zamani an ta jida da amatu rabbata hago haka wani marabi da da manzon Allah a cikin da zamani wani ya'ya kuke zuwa iyaye ya'ya kuke zuwa iyaye musamman idan ya'ya suna dan yi kadan dan wani abu in yarinya tana so ta ta kawo ɗan dubu biyar dubu goma ta miƙa miki ya zama soko ta ta ja sokon uba yarka yarka ka tura ka a halaka yanzu abin da ke faruwa duk abin da ke faruwa wannan wallahi tallahi ma da laifin mu ne ba ba mu san biyan yara yanzu iya ya kuma wani iyaye yanzu ba duk wanda kuma yake sun ɓaci sun kawo mafi ba da biyo ko ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya ido zai ba ɗansa hukunci zai kashe kai mutum ba kai ya tsare ka an tsare ɗanka da kuma hanyar da muka fi yanzu sai ya yi ko shekaru ke kai shekaru ga suna da sun fito kusa da kuma iyaye na hudu Kuma ba mu fiye ba? Amma ba hannunmu ne ba, hannunmu ne ya kauka. Zalika yi maka da wata yi abu da hannun da yake turawa yanzu ko gobe na kasar ba za a yi aure sai ka gani wannan tsiya akwai wata ma za su yi auren a gidan malamai ne malaman suka ce ba za a yi tsiyan ba wallahi cewa sai wai wai wai tsiyan har abu da malamai kenan wallahi ma wai tsiyan har abu da malamai kenan saboda an hana sai yin tsiyana dukkan mu za mu je kabari dukkan mu kowa zai je kabari zan je kabari ke ma za ki je kai ma za ka je waye ba zai je ba in akwai wanda ya kamata ya dawo da Allah ya kamata ya dawo da ba sai da ma ya kamata ya dawo ma ina yake ina kabari kuma muna nan muna zuwa kun ji abin da malam yake faɗa a nan ku duba dai sai da Fatima ƴar manzon Allah wanda mahaifinta da ganci aka yi duniya ganci aka yi lahira ganci aka yi aljanna don makiyansa aka yi wuta aljanna kuma don masoyansa ko amma ga shi an kawo gawanta an ajiye sahabin manzon Allah Abu Zarri yace ke kabari wannan fa yar annabi Muhammadu ne matar sayyidi Ali al-Murtaba ya tsaman Hassan ya tsaman Husaini sai yi an wayar musu da amsa cewa ni nan ba gidan dangantaka ne ko gidan fa'ida ba wa inna ma ana baitul amal salih ni gidan aiki ne kirki fala yanzu minni illa man kafara khairuhu wa salima qalbuhu wa khalisa amalu ba ne tsira daga cikina yau sai wanda ya zamanto zuciyarsa kalau ba shirka alherinsa kuma ya yi yawa sannan kuma aikinsa kuma ya zama ya yi don Allah to shi ne ya samu tsira daga kucina ga shi nan yanzu ma da wallahi da rai ba mamaki gobe kamar a mura zamani wallahi ba mamaki yanzu da wata tsohuwa da zace gaya mu ta dauki azumi har ta yi la'asar har kusan ƙarfe shida nan ma ta ɗan kwanta haka kafin magariba ta tafi yanzu gobe Allah ya kama zamu je mu yi tunanin ta nan bayan ga ruwa da cibiya ne ta zauna a nan gidan a nan jiya ruwan wurin gidan liman a nan jiya ruwa jima ta tafi yanzu sanar da yake zuwa na kace sallah sallah sallah kwana nawa yau sha biyu ko wallahi sai wanda Allah ya kawo Ewa yanzu wani ina nan ma ya yi kayan sallar ya ajiye ko amma kuma ba za a yi sallar da shi ba ma bai sani ba jama'a karka amince wa duniya karki amince wa duniya duniya ba matabbata ba kullum muna faɗi ina iyayenmu ina kakanninmu ina shehunanmu ina malamanmu ina surkanmu ina ƴaƴanmu ina ina ina ina in ka dinga lissafi ka dinga lissafi kenan ba wani ba wance wani ya tafi wani ta tafi aikin kenan an za ka ɗauki sanadi tana da sabon da suka mutu wanda kai ka sani ma kenan wannan sai ka kira gobe goma ba ƙari ba tana da sani wani wani wance wance sai ka yi cikin sanadi goma ba ƙari amma mun kurin sai mun makance ba ma ci ba ma gani in mun tashi lamari ba ruwanmu da mai Allah ya ce ba ruwanmu da mai manzon Allah ya ce kuma dan Allah duniyar nan nawa ne ne lahirar nawa ne ne na Allah to Allah ya ce ga yadda za mu yi hukumce ba za mu yi ba kuma Allah nan baya saba alƙawari inna Allah la ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ألا إسلامنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ثم هم فيها خالدون ألا إسلامنا ألا يرجع يا جماعة يا يا أبو الذي يا تورومو bayan ya turo mu duk abin da muke bukata na rayuwa Allah ya mana ya yi mana ido ya mana kunni ya mana baki ya mana kafa abu duk abin da muke bukata Allah ya mana sannan kuma ya shirya mana kaya na ni'ima wa in ka hukumi masallahi la tuhuwa ko amma kuma mun shigo duniya mun ce Allah ba ka isa ba kuma ta duniya tana jiran wanda ma bai shigo ba balle kai ko ke in mun tashi ya ta kuma da kai zaka ce ba ku yi ba idan kana ganin bukukuwan da muke muke yi na aure da sauran bukukuwa na na na na na rayuwa ba mu tsaya Allah ya mana gaba sai an mutuwa a wajen mutum ya yi ga aka kamar da gaske musamman mata ma da mata sai kowa hayya Allah san ki wance wallahi ta to da ne wannan saboda da nan ne ya mu san Allah muna rubai ya zo mu ne ba sai to kamar ba su imani amma kuma da sun dan kauce su kike Allah ka ba mu ba in kunne ya ji in kunne ya ji in kunne ya ji mutuwa ba fashi sai mutane zaman lafiyar mu ɗan uwa zaman lafiyar mu shine sami'ina sami'ina ba dana mun ji mun ji abinda Allah ya ce kai kai abinda ya ce kabar kabar shi ne zaman lafiyar ka amma ga da lahira tsakaninka da Allah ba shi a abu ya ba shi akwai kuma kuma umuru alƙwari wani imani da kundi wanda ya ce da yawa mutum zai zo ya sayi wuta da kuɗi zai haɗa biki na shekaru irinsa ya haɗa kuɗi mai yawa dinari ɗari ko ɗari biyu a zamanin yanzu kamar miliyan miliyan ɗaya zuwa miliyan sama ko ba ga wani da kada kallon bukukuwan da ƙarfi da manya suke na yaran in za su da su aure sai ka ɗauka ba yayan musulmi ba ne kaga yarinya ta je ta sa wani kaya wace mai jinga ko ne na ko kaya irin mutoci ga maman ta rabi a waje rabi ne a cikin riga ta je an tsoye gasin kanta an kone gasin ta ta sa wani jela ana jin ta da shi kuma kawayen an musu wani kaya na yayi an ba su wani fulawa suna tafiya kuma suna rawa rawa sun sa inki ya shaƙe jikin su duk wanda yake wurin baligi yana kallon su yana kawon su za su ce su mutane ga manya-manyan mutane manya-manyan cewa suna zaune ana kallon baɗala to jama'a yaya za mu zauna lafiya yaya za mu zauna lafiya فهو يكتر النار بكمال المدار هذا في أبو سيدة كنسة هنا سيوم مختار حقيم الآلة سيدة كنسة يا سيارة كنسة ولا جهنم ولو أنه تهجر تهلوا ضيافتي لأجل الله تعالى هذا تقول عسل سيدنا زي سار سارو إكرار ليافة ko na'am ya tara jama'a bayan Allah mutane kin hijira hamin au dirhamai da naira dubu ɗaya ko dubu biyu ko dubu biyar da yanzu mutum ba ne ko dubu goma in mutum zai kira walima da Allah jama'a nawa kika kira walima na tambaya in za a yi walima nawa kika kira eh ba kuɗi da yawa abin da za ka yi kama ne kawai a gaba duk wasu ma zai maka amma za a haɗa wancan bakarar daga miliyan ne abin da ya sama yanzu misali yanzu mutum zai aure sai kira ma da rage a kashe ƙwararri yau zai ba dubu bakwai in yi yawa ce nan dubu goma ko a kashe ƙwararri amma iyayenka addu'a kai ma a maka addu'a sannan amma auren addu'a akan Allah ya bada yaya mutane kifa amma za a haɗa wancan siyasa ko fulani je ko kano je ko hausa je ko jukun je ko waye je je ga shi nan dai nawa ta fito wa jama'a Allah kira da kuma yawa فيدعو إليها بعض المحتاجين ممكن يا هذا وانا وليمة ذكر وقبل لا يسكن مقاتا يتكل عليه ذلك أكثر سيزم وهنا سيزم نويه نعم بيسو فيقول ذلك ولي ولكن أولنا فقد يقول ولي وزيك أبو أولا أنت أولا أنت أما ذات يوانا سيزم وقالوا أن يجب أن نعم an sa wani fulawa fulawa an yi wani rufa an sa kujera guda biyu an kewaye zuwa wani balambalan an sa wani wuta mai ƙanƙani an gyara wurin inda wani miji da mata za su zauna za su zauna ga kuma an jar ko kujerun manya a kebu to kudin wannan shirya wurin kaɗai ma da ta ji kudin ba ƙaramin jari ba masu shirya wannan nan kuma ne suna nan ba ka zafa ɗauke zai rubu ba amma wani ba ne mutum zai yi nawa zai kai ga lada ga kuma aljanna fa ya kuma zalika samar da jannati to kaga wannan abin da yayi in inda zai haka din kira talakawa mabukata a yi abinci a raba muku sai ya zama musu kudin sayar aljanna ina ne zan san kuma ya same ku ba ana yin abinci ba a zuwa cikin shekaru ko abincin nan ana samun lada da ba inda hali ta yi saboda wani ya zo wurin bai da abin da zai karya ko ka ba shi shugaba na shi ne ya ce ko shi ka samu lada ko wani ya zo ya kwana da yunwa ka ba shi ya ci ka samu lada amma irin wasan ya ta ko duk wanda aka gare ta a wurin ya yi ƙwazo a duk wurin su zama su wani tura
وروي عن عن ابي هازم أرويت لك بابان هذا انه قال إلى يسي لو كانت الجنه لا يدخل فيها احد الا بشرط جميع ما يجب من الدنيا ita inda a ce Allah ya sa doka aljanna babu wanda zai shiga sai ya bar duk abin da yake so a duniya sai ya rabu da komai ya rabu da matansa ya rabu da ƴaƴansa ya rabu da kowa da yake so inda Allah ya sa wannan doka na
وكان يسير في جانبها wallahi da ya kasance shi ne fi sauki a gare shi wurin sayan aljanna نعم yanzu ana ce ku rabu da komai amma Allah zai baka aljanna نعم Allah ba ka bari ba eh yanzu abin da muke ke mutuwa ai ba san da samu ne inda mutuwa zai zo maka Allah ya nuna maka cewa za ka tafi aljanna ne me za ka yi nuna ba ka yi ba Allah ya nuna kai amma inda ko me za ka yi nuna malaka inda a ce Allah zai ce sai ka rabu da abin da kake so gaba ɗaya a duniya sannan ka samu aljanna yake da haka ya fito ki
ولو كانت النار لا ينجو منها إلا بالتحمل الجميع ما يكره وكان يسير في جانبها ita in kuma da za a ce mutum ba zai samu tsira ga barin wuta ba har sai ya jure dukkan wani wahala shi za a ɗora ba amma in ya jure zai samu tsira ga barin wuta ya ce haka ne ya mutoki kuma na نعم yanzu a ce za a ɗora maka ciwon ciwuka kamar guda guda goma amma ba ƙarshe za a Allah zai raba kan shiga wuta da Allah za ku ɗora maka ba za ku ɗora maka ko wannan kusan gidan gwamnati ina ƙasa ce za a sa ka amma in ba ka so a sa ka ce za a ƙasa ciwo guda goma za ka a sa ka ciwo kusa ba shi mara yanzu ta za ga ya kanda mutum yanzu Allah ka kira yau
وقد تدخل فكيف وقد تدخل الجنة بشرط جزء من ألف جزء مما تحب cikin yaya an ce za ka shiga aljanna amma sai ka bar yanki dai a cikin yanki ko kuma abu da kake so ko نعم ba komai Allah ya haramta mana ko da ruwan an marasa mana naman saniya ko an marasa mana naman naman rago da naman mai raƙumi da naman akuya ko da kuma matan an marasa mana tsuntsaye kamar suka ji dinnan ko tare da lokacin agwagwa ga kuma an marasa mana amma abin nan ba a alhamdulillah ba alade ya Allah ya ce eh haramun ne ku sai ce kai ba za ka ba alade ba dole a cikin dabbobin nan nawa ne aka ce an harasa mana suna da yawa wanda aka ce an haramta ɗan kaɗan ne ko amma sai ga wani ya bar abin da aka ce an haramta nan ba zai iya ba yanzu a cikin kayan sa dala mol alam ne ko haramu minira alam ne ko haramu fasu alai alam ne ko haramu kunun zaki alam ne ko haramu kunun koko kunun kanwa ga su ne abubuwan sha iri iri nawa ne wanda Allah ya harasa mana amma ya ce ka bar giya a ce kai ba za ka giya ba yanzu haka azumin nan wallahi wani kullum sai ya sha kullum sai ya sha wani mata wani matan ciyar da giyar zai gudu rafi a kowane da gani wannan mara an kira fara saba ya kunna saba da shi ke kowa gudu ba duk abin da za a faɗa wani yin da kai gudu wani kama wani makalla kawai ke ko ni ya bai ga ana mutane ba ni na kan ga halaka ba ina kallo amma ina فأجدهم قلوبهم لا يقرون بها وهم أعينهم لا يقرون آذانهم أولئك خلقنا عنه kace kaman da gobe suke kace kai ban ban da ma dabba ai dabba ya san wata abinci ko idan kana kiwon dabbobi kana kiwo wala ga suna bin ka ko san kana amfana ko in kuma san ga abun gudu ba da gudu amma banda mutumin da ya zo a tafi ana ce kar a yi shi a lokacin ne wani ta ce wai wani duka magana mutum da ake ce da kai za a je fara ne kawai a ba mutane tsoro ko wata wallahi ba tana gani duk abin da ake wala maganar lahira maganar kabari maganar wuta duk kamar ta duniya ne ina kiyaye
وقد تنجون من النار بالتحمل من ألف جنون kuma an ce za ta samu tsira idan ka jure wahala guda ɗaya a cikin wa'awa na guda dubu ta jure guda ɗaya Allah ya tsira da kai da goron muka yaya mutum zai wasa kuma jama'a Allah bai faɗa mana ba kana yanzu ko sallar da muke yin nan an ce mun sai ne in kai sallar asuba ka ba abinka ya zama awa ta kwaro ana zuwa ana biyar ne ko zuwa da rabi ko a ɗauka shida bakwai takwas tara goma ko sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu awa nawa awa tara Allah ya baka dama ka je ka yi abu daga dama ko ka yi bacci ko ka zauna kana hira ko ka tafi ne ya baka dama bai ce ka ka dawo sai a za ta yi in an yi azahar kuma awa biyu ka dawo da aka in an yi da amur awa biyu ka dawo da ruwa in an yi da ruwa awa ɗaya ko minti talatin da wani abu ka dawo ka yi isha daga nan kuma ka je kwanta a guda kana jama'a wannan rama ne ko ba rama bane kuma sannan da Allah ya ga dama sai ce kullum mai ta azumi kullum ko kuma ya ce mun da azumin da ranar muka dauka ba ci ba ta dare da rana sai an ce an gauta sallah haka ba haka ba wata muka yi annabi Musa ka yi annabi Musa na shi ma kwana arba'in ne to yanzu ne zai zama yaya yanzu ba shi ramadana yau yau kwana kwana goma sha biyu da bani in ya ƙare ku sai kuma sai kuma wani shekara wannan ba rama ba ne ga aikin haji bai ɗora wa kowa ba ya ce sai wanda ya da hali in ba ka da hali ba ruwanka aka raka a kwance ko zakka ma ba ruwanka da ya ga dama ya ce zakka dole sai ka yi wahala ya zo ko da ruwa ko a ce aikin haji dole sai ka je ba wahala ya zo ba komai na aci Allah ya kawo da a cikin sauki cikin sauki cikin sauki amma ciyan mu sai ya kai musa gashi Allah ya wani ni'ima mala da Allah yanzu kallon da muke dinnan nawa nawa muke biyan Allah yanzu ka san me me aka hada wani waya Allah ya hada wani kudaktan Allah ya hada sai kawai kusan haka irin naka yana bambance da wannan fari ne wannan tsawa ne wannan kuɗi ne ko wannan baki ne gashi nan kana gane wannan mata ta ce wannan ya ta ce wannan ɗana ne ɗan uwana ne wannan ko ɗan uwa ta ce wannan nan kuna a unguwar mu nan gari kaza ne kana kaza ne kana no no kuke biyan Allah yau da Allah zai ce mu biya ku kuɗin ido ido zan iya ga kunne muna ji sannan ga baki Allah ya wani bakin kuma ya shirya mana ga harshe ga haƙora haƙoran nan akwai masu kaifi akwai masu tsini akwai masu kuma niƙa in ka sa abinci a baki in ne bukatar a huga ne su huga maka magorin nan ko ga haƙora har ga haɗa kada wani aka ka kai zaƙi kai kai waye maka in na niƙawa ne kuma kamar nama akwai masu nika suna nan kuka ji ikon Allah da harshe har da ruwan ruwan ruwan ruwan fakawa duka Allah ya shirya maka har da kana kuma a tsakanin haƙorin amma Allah zai tsare haƙorin bai su hasa ba wanda aka samu ɗauko kuma in haƙorin bai su hasa ya muke ji ya muke ji kamar za ka mutu amma kullum za ka yanzu mutuwa yanzu ba san ina kowa na na kowa ba ba ka ban kuma a kowa wannan ni'imomin da Allah ya wannan ba ba ba ba abin da aka so ba ga rana nawa kuke biya yanzu kudin ne ba din nan nawa ake biya a wata kusan ma sai kana cikin jirgin sai an ɗauke ko amma rana kullum da su kullum da su na wuce wajen Allah ga iska mana taka ga wata Allah ya mana gani mu daɗi sannan kuma ga ga kuma bayi da ya mana kone mata ka aura ba yar ka bace ba bai wanka bace ba kai kai ta ba amma wai ka ji ko Allah ko wai inda ko gidansu ne sai da yin haka haka ne wani yalla ba za ki je ba wallahi ita ka kace kai kai da waye maka jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da ya kamata Allah ya yi mana wallahi Allah ya yi mana a warar mu an yarku ma ya tazakkaru fi man tazakkara wa ja'akum an-nabi duk abin da ya kamata Allah ya yi mana ya yi mana amma kuma sai ga wani Allah kai mana gaba Allah kai mana gaba to da ɗin abu kowa zai mutu kowa ya gama yanzu duk nisan jiba duk nisan jiba kasa zai dawo aina ma ta kowa ya fi kuma ba ku gani ba in kuma dama ka bi ulami mubihi aula to kamar sha a fani wurin kamar sha ba inna aslina da zalimin haru a haɗa biyani rajuwa wa in yasta jiko shiga ko bima in karbu يكتب الوجوه بيض الشراب وساءت مصدرة Allah ina nan ya fi da kayan in ka zo da arziki arziki in ka zo kuma da siya tana nan siyan Najira. Allah ka bada gaba. Kala ya haya bin ma'azin rayu. Ya haya bin ma'azin rayu ya ce, Tarkun duniya a shan shadidu. Ita barin duniya a ce gaba ɗaya kar a nemi kuɗi kar a ji daɗi yana da wahala. Kuma wahala jama'a. yanzu ake haka ne kudi a yana da wahala ko? yana da wahala watarkun jannati a shaddin yin amma ka yi sakaci ka bar aljanna ya fito ya bar duniya a yi ya fara aljanna ba to ya fara duniya domin duniya zai kai in ka kuma aljanna kabari ka kaji da lahira lahira gida biyu ne daga wata sai ina aljanna amma dinin filin duniya mutum yanzu gari ba ko zai yi kwana wani lafi ko zai yi kwana a rufar kasuwa ko lahira ba haka in ma ta kiran ko in ma ka kora ila yi wa inna maharar jannati yarku duniya kuma ka sani ka za ki na aljanna in kana so ka samu aljanna a bar duniya ma'ana ba wani ce kasa yi duniya ba a'a ka cire hankalinka daga duniya ba sa hankalinka a rayuwa kullum ya zama hankalinka yana nan a rayuwa kullum kana tuna rayuwa in kai ba ka tunawa kullum malaika mutuwa ba sai ka ka so biyar kullum hamza hamza ko biyar in ban an samu gobe da kira ni an ban an samu jima da kira ni kullum sai ya kira har sanar in ce na am kamar ya gani daga jama'a mu yi hakuri ba wai an ce karka nemi duniya ba a'a da ibanta duniya ka annaka za ta mutu abada wa amal da akhirati ka annaka ta mutu gada haka annabi yace kai aikin duniya kaman ba za ka mutu ba har abada kuma kai aikin lahira ba mu ba ka mutu da muka wannan tsoruwa an kudu da jiya kalau ta alji azrun ta yi sallar azhar ta yi la'asar magaruba Allah ya ce ba za a yi ta ba kaza Allah Allah ka ba mu za Allah ka ba mu tuka da imani Allah ka ba mu ikon sashi da imani Allah mu roƙe ka yadda karfa a cikin marwatan mu Allah ka rubuta mu haka ya so gama lafiya mu ma Allah ka sa mu gama lafiya alfarma manzon Allah
وعن انس بن مالك عن قول انس عن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم انه قال حين يكفي ومن يسال الله تعالى لجنته ثلاثه Allah wani da ma'a daga bakin manzannin marrashi wanda kullum zai daga hannu ita Allah ka sana aljanna Allah ka sana a aljanna Allah ka sana a aljanna to nawa kenan yace قالت الجنة ita kanta da kusurce da da da ubangiji اللهم ادخله جنة Allah ka shigar da wannan bawa naka aljanna jama'a ko rabi ni na wa'ar mu to Allah ka ya bani ko da wada Allah ka ba mu aljanna Allah ba Allah ka ba mu aljanna ba da wada wannan magana manzon Allah ne Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna wannan za ka saba wannan ba kin manzon Allah ne kuma ana so mu ringa wannan addu'a duk wanda ya faɗa haka ko ita kanta ce ya ubangiji ka shigar da wannan bawa naka aljanna Allah ka sa mu aljanna ومن استجار من النار ثلاث مرات wanda kuma ya nemi tsira ya nemi Allah ya tsere da shi gaba ne shiga wata shi ma so Allah ka tsere da ni aljanna da wannan wutar jahannama Allah ka tsere da ni wutar wutar jahannama Allah ka tsere da ku uku ne قالت النار ita ma wutar za ta ce اللهم اجره من النار Allah ka tsere da shi daga shiga wuta jama'a ku azo gaba da jama'a Allah ka tsere da mu daga barin wuta Allah ka tsere da mu daga barin wuta Allah ka tsere da mu daga barin wuta yanzu haka Allah ya tsere da mu daga bakin da baya gariya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na'am
فنسأل الله تعالى أن يجيره من النار domin roƙon Allah ya tsere da mu daga barin wuta وأن يدخلها kuma ya tsere da mu يدخلنا الجنة dan aljanna amin amin amin alfarman annabi muhammad da bai wani haka qur'ani ma ya ce faman zuhira an nigo wa udkhila aljannata yace haka annabi wa qad qal kana da cikin barawo kun wanda aka nesan sati da wannan wuta aka shigar da shi gidan aljanna hakika ya rabauta على خطير الدم على خطير الدم والجنة على خطير الدم موسى على خطير الدم والجنة على خطير الدم موسى على خطير الدم والجنة على خطير الدم موسى على خطير الدم والجنة مطوع من الروح لا مهالة أين الآباء أين الأبناء أين الملوك أين الأنبياء أين المرسلون كلهم قد باعوا فأن لم يخلقوا أو لم يخلقوا وهل شيء يصانه عن البرايا؟ سيد أن يكون ثاني ثاني يعني أفلت suka nutse cikin ta ma ya nutse kahonta kai biyu ya nutse bayan ta ma duka ya sai rage sai isga bindi bindin ma ya tafi saura wannan isgar sama na shi da kaɗai ya rage za a zama ana kwa wani zai hana wannan isgar da akwai sai mu kuma nuna ina annabawa ina manzanni ina ulul azumi ina kuma ma'anar muhammadu ko ku dawo fannin ke ɗanu kuma irin su fir'auna su amana suna marubu su ƙaruna ina suke su abu jahal ko a nan garin yanzu ko a kuma garin nan ne zuwa yanzu nan waɗanda suka mutu an za a taso su dawo gidajensu wallahi tallahi garin nan ba zai isa ba a taso waɗanda suke kwarci a nan anguwa a jagoran keji ma'abarta ne wuri wuri ne ma jagoran duk ma'abarta ne wuri wanda suke nan duk na ne nan a taso su ba dai kuma wanda suke nan hanyar muka wanda ba sani ke zago a taso a ce kowa ya dawo gida kuna za a kowa wani zama yanzu ba a yi kuma abu yi tsoron Allah duniya ba masambata ba ce kowa ɗauki duniya a kan masambata ya tafi kai a barka ma a sai ba mutuwa tsufa ma ta ishe ka bala'i kuma nan kana so ka miƙe ka ga ka dan naka ya ɗauka dan ya ɗauka ga mutum zai miƙe sai ya yi kariya ta kwa akwai irin ko eh da ga irin wani amin da billan dara nan bille nan bille ya zama wani mutum sai haka kwaye a wurin nan tashi da kyan zama da kyan ba mu fiye ba jama don za ka kana yin bayan gida kana yin bawani a zama kayi ba jama mu yi kokarin mu yi Allah kun ji abin da ya fito daga bakin annabin da baya ƙarya ma zama ولو لم يكن في الجنة جوال قائل إجوال إذا كون الجنة ما أصابه ونعم الله يا ajiye cewa in da mutum iya mafaza a dalika wa anaba wa kawaiba a taraba wa ka'asan da haƙaƙo da sauran ayoyin da Allah ya ta maganar ni'imomin aljanna a ce duka babu amma akwai haɗuwa da ƴan uwa kakanninka da kuka mutu kakannin kakannin kakanninka da iyayenka a ce duka za ku zo ku haɗu ku gani nuna idan na yanzu iyayen mu ya zama wani ba sai hoto kakannin mu ya zama wani kuma wasan ma babu balle kuma na gaba da su balle na gaba da wannan amma a aljanna Allah zai hada mu za mu ga juna Allah ya haka za mu ga juna duk wanda suka rasa din za mu ga da rusala na ba mun haramu ce Allah ya hada mu a ina da rusala na lakana hali'an tayyiba aina ya zama abun murna mai daɗi ko da ba ni ima a ce aljanna za ka yan uwan ka za ka iyayen ka za ka abokan ka da nan ga suka mutu suka za ku zuka wasu a wuri ke kuma juna yanzu ga ga mara na ko ka ce mun a wani wani wani wani wani baki ɗaya yanzu ko wani kuma ne ko a kuma kuma kuma kuma rage da wani ga ce mana da wuri wani nuna duk abokai da yawa an tafi lahira kuma na wannan da ma ba wa ji ba ta tare ko ka abinci tare ko kwana wuri ɗaya tare ku je neman aure tare ku yi wannan tare ku yi wannan tare kana ji kana gani ga ta a cikin magana za ka je ka sa rani ko ko mahaifiyarka ko mahaifinka ko ɗan uwanka ko malaminka ko matarka ko mijinka
kullum ga su abu kullum abin na ya goto ga mutum an kai wani ne da kuma za ka yi wannan ko ka so ko ka yi dole za ka je kabari wanda ka je wallahi da nan kuka wallahi ko mutum ya je Allah ya ba ba mai dawama kullum nafsin إنك ميت أما إن ميت
فكيف وفيها ما فيها to ya ya kuma balle a ce maka a aljanna din nan akwai abinda Allah ya tanada a gidan ni kuzurin karamati na fagalolin karamomi darajoji da Allah ya sani ga ‘yan mata ga abubuwan sa ga abubuwan shi ko fi jannatin aliya la tasma'u fiha laghira fiha ainu jariya fiha surur wa kawabu wa namariku wa zamabiyu duka wannan fa Allah ya kare da don mu Allah sa mu cika da imani to amma bayan na bayan amma da kuma gobe kuma da za mu fita cikin wannan bayani in Allah ya yarda in muna cikin rayuwa domin kuma ta da'una ba mu maki goben nan kama haka muna gabarin mutane in Allah ya ba mu dama ya ba mu rayuwa insha Allah gobe za mu kai karshen wannan bayani in mun gama kuma mu san magana wa da wannan ko domin muna kusa da na suna suna iyaye ne wannan hakkin iyaye akan yaya da kuma hakkin su yaya din akan iyaye Allah ka hura mana Allah ka ba mu dama kuma mu kai ba za mu samu da imani akwai jama'a da yawa sun kawo addu'a akwai khadijatu akwai isa ko wani kuce mutum yarke kuma akwai ta wannan mai wani allah da allah ya kira ta yanzu da kuma shi wannan yaro namu da allah ya kawo karan kwana jiya abubakar ko allah ya ba wa samu da kuma iyayenmu gaba daya kowa da nasa al'amari Allah ya kama samu ni a hanyar lafiyar da zuwa la ilaha illallah cikin sarki da daya Thank you.